أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة شيخ دري لنا بهذا المحضر ولتعطف بنظرة تأتي لنا بالزفر الحمد لله يومنا السبر شدة قوة رمضان هجرة ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da sha shida ga watan uku miladiya dubu biyu da ishirin da hudu inda za mu ci gaba da karatun tafsiri na maulana shafil islam wa sa'adat al'anam alhaji ibrahim yasir radiyallahu ta'ala anhu a tafsiri ya da tafsir inda yau za mu yi halaka zama na sittin da takwas kenan in allah ya so muna cikin suratul ma'ida ana bayani bisa kan halaye na yahudawa da nasaru an gangaro bayani bisa kan nasaru yadda su suka yi kusa a wajen ƙauna da musulmi su ne wanda in suka ji gaskiya sai a ga idanunsu suna hawaye sosai suna zubda hawaye to nan ne za mu tashi ci gaba kamar an tambaye su me ya sanya ne in suka ji gaskiya suke zuba da hawaye to sai shi ne bayan da za mu tashi a yau in Allah ya so bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونأمو أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا وأقوام الصالحين فأصابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين وما لنا سكتي قالوا في جواب من أيرهم بالإسلام من اليهود suka faɗi ma wanda ya aibanta su da musulmata da suka yi daga cikin Yahudawa wanda suke aibanta su daga cikin Yahudawa dan me dan kun shi kawai haka sai ku mi kauya ku musu musulmata sai suka ce wa malana la nu'minu billahi me ya same mu me ya sanya ba za mu ba da gaskiya da Allah ba wa ma ja'ana min al-haqi da kuma abin da ya zo mana na daga gaskiya alqur'ani shine alqur'ani mai girma wa natba an yudkhilana rabbuna ma alqawmi salihin kuma alhali muna kwadayin Allah ya shigar da mu aljanna tare da mutane na gari almu'minin aljanna kenan Allah ya shigar da mu aljanna tare da mu'minai muna nema haka qala ta'ala Allah madaukakin sarki sai ce fa asabahum Allahu bima qalu jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah sai ya saka musu da abin da suka faɗa kin nan da aljannatai wadda koramu suke suke gudana ta ta karkashinta khalidina fiha suna masu dawama a ciki a cikin ta ita wannan aljannatai wa zalika jazaa'ul muhsinin wannan kuwa shine sakamako na masu kyautatawa bil imani da ba da gaskiya na'am
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم su ko waɗanda suka kafirta suka ƙaryata suka ƙaryatar da ayoyinmu waɗantanan ka su ne ma'abuta wuta ta jahimin wa su ne su ne ƴan wuta hum yadkhuluna nar su wannan su ne za su shiga wuta mana amana billahi da khala jannata wanda ya ba da gaskiya zai shiga da janna wa man kafara billahi da khala nara wanda kuma kafircewa Allah shine zai shiga wuta yaqulu rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya da mutu Allah tabbata garshe yana cewa kullukum yadkhulu jannata illa man aba kowanne daga cikin ku zai shiga aljanna sai ho wanda yake man amana bi wa saddaqani wa qala la ilaha illa allah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dakhala jannata duk wanda ya ba da gaskiya ya ba ya imani da ni ya gaskata ni ya ce ya faɗi kuma kalmar shahada la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam to wannan mutumin dakhala jannata sai shiga aljanna wa man aba faqad aba dukhulal jannati duk wanda yaki to wannan shine yaki shiga aljanna wannan yazo a takaitan hadisin wanda bukhari ya fitar yana cewa kullu ummati yadkhulu jannata illa man aba man atani dakhala jannata wa man asani faqad aba yana cewa duk wanda ya dukkan al'umma ta za su shiga aljanna sai dai wanda yaki daga cikin su duk wanda ya bi ni to wannan zai shiga aljanna wanda ya sa amana kuma shine yaki kin kamar wani wata ruwaya suna cewa wa man ya abaya rasulullah ya ma ake Allah waye zai ki waye zai ki kuma ya shiga ya shiga aljanna sai ya ce man atani dakal aljannata duk wanda ya bi ni to zai shiga aljanna wa man wa man asani faqada ba wanda ya saba mana kuma to shine yaki wannan shine wanda yake shiga aljanna Allah ya datar da mu da bin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a rakaban rakiba malikun wa wasala ila ila baldatin rakiba malikun wa wasala ila baldatin kana ishi fiya abu yazid al-bastami wani sarki yayi hayi mana yayi shiri irin na sarakai ya hau ababen hawa na daga dawakuna wa wasala ila baldatin sai ya zo wani gari wannan garin kana ishi fiya abu yazid al-bastami waliyin akwai wani babban waliyin Allah da ake abu yazid al-bastami ya kasance yana rayuwa a wannan garin wato shi ko ya zo ba lokacin yara su kenan fasa'ala ahal fasa'ala hal huna ahadun adrakahu sai ya tambaya shi wai a nan wurin akwai wanda ya riski Abu Yazid Bastami da rayuwar shi fa qalu na'am sai suka ce eh hunaka shaykhun kubaru na akwai wani dattijo tsoho sosai ya babba sosai a daraka zaman Abu Yazid wannan tsohon ya riski zamanin Abu Yazid Bastami fasahadarahu al-malik sai wannan sarkin ya so ya ya yasa aka zo da shi fasalahu sai ya tambaye shi halar da bitta shay'an min kalami shin ka kiyayo wani abu daga cikin magana sa hafizta shay'an ka har da ce wani abu min ma kana yaqulu wanda ya kasance yana faɗar sa qala namu sai ce eh samitu yaqulu man ra'ani lam lam tamassahu an-nar naji shi na cewa duk wanda ya gani wuta ba za ta shahe shi ba wannan ji wannan wali qala subhanallah kaifa yakunu hadha wa abu jahl ra'a rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa min ahli an-nar wannan sarki sai ce subhanallahi ta yaya zai faɗa wannan alhali ko Abu Jahil ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma tare da wannan shi dan huta ne qala lahu sai ce masa ayyuhal malik ya kai wanga sarki fa inna Abu Jahil lam yara Rasul sallallahu alaihi wasallam shi Abu Jahil bai taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba inna ma ra'a yatima abi talibin kawai shi abin da yake gani abin da ya gani shine marayan abi talib ولو راى رسول الله ولو راى الرسول صلى الله عليه وسلم لامن به da dai ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya bada gaskiya da shi wala dakhala aljannata kuma wallahi da ya shiga aljanna ah fa fahima almaliku wa saddaqahu sai sarkin nan sai ya fahimta kuma ya gaskata shi ce wallahi haka ne shi duk zaman da aka yi da shi shi bai yarda wannan manzo Allah bane sallallahu alaihi wasallam gashi na ganin shi amma shi kawai kallon da yake mai daban na'am ah wa saddaqahu هنا هما صورتان صور الأشخاص وصور المعتقدات معتقدات wato mulan shi islam sa'ar da wa sa'ar da ana walaji ibrahim ya sallallahu alaihi wasallam cewa surori guda biyu ne wato sura guda biyu ce akwai surori na jikunkunan mutane akwai kuma surori na na kudirce kudirce abubuwan da zakatan suke abubuwan da zakata suke kullewa yawa akwai sura suwar mutaqadati idza wujidat tugni an suwar al-ashkhas in aka samu surori na kudirce kudirce na imani wa'annan sun wadatar daga surori na jiki wanda ba sani ba kowa zan yi kai daga malam musallaci wanda misali bai taba ganin zatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya imani da sifofin shi da duk abin da ya zo da shi kaga wannan abubuwa ne wanda ba masu ba gani ake ba duk abin da ba a ganin yayi ya yarda shi to wannan yahi yahi wanda shi kawai sura ta jiki ya gani bai ga abubuwan da suke wanda ba a gani ba na imani da duk abubuwan da ake gazgatawa إذا وجد إذا وجدت تغني عن صور الأشخاص وصور الأشخاص إذا ظهرت لم تغني عن صور المعتقدات أما سوروري نجي نجكم كنا in suka bayyana su ba sa wadatuwar ba sa wadatarwa daga surori na ababen kudircewa ha hanan liyamu shirkanin rabi ashir cewa ce ga muna yanzu muna karni na goma sha hudu ma ra'ainar rasul sallallahu alaihi wasallam ba mu ga manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam wala ra'aina al-mu'jizati kuma haka ba mu ga mu'jizojin wanda aka gudanar ba samina bi min ji labarin shi ne wa samina bil mu'jizati min ji labarin mu'jizoji wa ra'ayinar qur'ana mun ga alqur'ani fa amanna bihi wa saddaqnahu sai muka imani da shi muka gazgata shi haula ya quraish wa'an san qurayshawa ne shahadu wajhul karim sun ga huskarsa mai girma wa ra'aw mu'jizatihi sun ga mu'jizojin shi ma wa ma amanu an basu basu ba da gaskiya ba Allahu yarzuqul mu'tarzuquna mu'tarqadati kai Allah ya kada arzuta mu da imani abubuwan da ake kudarcewa a zuciya ya yi wallazina
يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أهل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين
يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين يا أيها الذين آمنوا تاكو ولو كبار gaskiya la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum kar ku haramta makawunan ku tsarkaka daɗaɗa abubuwa wanda Allah ya halatta su gare ku sabu nuzul hadhihi aya dalilin sauka wannan aya annan nabi sallallahu alaihi wasallam wa azza sahabata shine cewa ma annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi yayi wa sahabbai wa'azi mau'izatan badigatan wa'azi kuwa mai kai gaya raqat min hal qulubu wanda zukata suka yi rakat wato kishiya ce ta ta gilzu kishi a wannan rakat nan da bako wani a ce mutum wanda bai jin wa'azi yana da zuciya mai kaushi yawa to shi wanda ya ji wa'azi ya ratsa shi zuciyarsa sai ta yi laushi shine rakat nan zuciyarsa sai ta yi raushi ta yi ta yi kama wanda ta karɓo abin wa zarafat al'uyun idanunsu kuma suka zubi da hawaye fashta ma asharatu min sahaba sai mutum goma daga cikin sahabbai suka haɗu fi baiti Usman bin Maz'un a cikin ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai suna Usman dan Maz'un sahibi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wato sahabban manzo Allah ya da mutane da tabbata gare shi fa qalu sai suka ce la budda lana min rahabaniyati ba makawa daga murungumar habaniya irin bauta ta mutanen da suke zo wato mutanen irin mana kiristoci na mutanen alabisa irin wannan bautan wanda kawai mutane za su kaurace rayuwa baki daya wani iktisa'i kuma suka ce ba makawa gare mu mu dandake kawunan wa tarka nisa'i mu bar mata wa tarki akilin lahani wa tsayibi kuma mu bar cin nama da abu mai daɗi wana suma abadan kuma mu kama azumi mu ta azumi har abada la naftir wa la naftir ba ma yankewa wa nusalli abadan kuma mu ta sallah har abada wa la namu ba ma barci da dare ila an namuta har sai mu mutu fa sami abi zalika rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya da mutu Allah ya tabbata a gare shi sai ya ji wannan fa qala sai ce antum allazina taquluna innakum tukhrijuna lirrahbaniya ku ne wanda kuke ku ne kuke cewa za ku huta ku koma ku kama rahabaniya wannan bautar ba ba ga kauci walil kisai kuma ku ne za ku dandake kawunan ku wa tarki nisa wa tayyibati kuma za ku bar mata da dada da abubuwa qaruna amsa suka ce eh qala hum rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya da mutu Allah tabbata gari sai ya ce musu mahalan ya usman abu asannu ya kai usman fa inna rahabaniyata ummati aljihad ni rahabaniya ta al'umma ta ita ce ita ce jihadi wannan bauta ni ta al'umma ta ita ce jihadi la rahabaniyata fil islam babu wannan rahabaniya a cikin musulunci kala sai ce idan akhtasi ya rasulullah sallallahu alaihi in ba a rahabaniya kenan ni zan dandake kaina kawai kala ikhtisa'u ummati siyam manzara sallallahu alaihi sai ce dandaka ta al'umma ta shine azumi قال إذا أطلق المرأة أو آتيها أو لا آتيها أبدا sai ce to kenan haka ne ya maki Allah ni zan saki matata ko ko ba zan sake ko zuwa wajenta ba har abada qala rasul sallallahu alaihi wasallam mahalan ya usman manzo Allah sai ya mutala ta bada gari sai ce ba a sannu dai ya usman idza qadarta an takuna indaka isnatani aw salasa aw arba fafal in ka samu iko in kana da ikon kai ba mata ɗaya ba kai biyu ko kai uku ko hudu ma fafa'altu ka aikata haka ka arme su fa innaka domin kai kullama waqata wahidatan ko da lokaci ka tara ka abkan ma ɗaya daga cikin su walam walam yaktubillaha laka waladan Allah bai rubuta ma ɗa ba Allah wato Allah bai kaddarta zaka samu ɗa ba da dalilin wannan a saduwa da kai da ita tajidu wasifan fil janna zaka samu wani hadimi a aljanna banza ma haka nan baka in kai kai kwanta da da iyalin ka baka samu komi ba ba kadar su za ku wannan dalilin wannan kwanta za ku samu da ba to za ka samu za a za a kaddarta ma dalilin wannan sado da kai za ka samu wani hadimi a aljanna wa in kataba Allahu laka walada in ko Allah ya rubuta za ka samu da dalilin wannan kwanciyar wa ma ta wa ma ta qablaka dan nan an samu ya zo duniya amma sai ya mutu gabaninka yakunu faratan zai zama wato wata ajiya ce rigage ne wani rigage ne mai kyau wa shafi'an yawmal qiyama kuma mai ceto ne gare karan tashin kiyama wa in mutta qablahu in ko kai ka mutu gabanin shi yakunu laka nuran yawmal qiyama sai kasance haske gare karan tashin kiyama kaga ta ko ina kenan shi ashe arman na abin abin kirki ne qala sai ce idan la akulu lahama to kenan ni ban yace bazan ci nama ba qala mahallan ya usman fa in yakulu lahama kullama wajadtuhu walau sa'altu rabbi la amanihi kullu yawm yace duk asanu ya, ya Usman domin ni ina cin nama kuma ina a kullama ko da yaushe na same shi a ina cin nama ko da yaushe na same shi ko da yaushe na same shi zan ci a dama inda na roki ubangiji na ya bani ya lamunce min samun naman ko lokaci da Allah ya ciyar da ni naman kowace rana a to wannan nan ba ƙara ga wannan ba kawai sai kenan za a za a yi a yi koyi da ma'aiki ne sallallahu alaihi wasallam wani abu ne mai latifai duk wasu abubuwa na rayuwa da mutum zai kyautata niyya a cikin su da zai amfani zai amfani sosai da sosai komai ma diba gani da za ka ce nama ka ce ai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cin nama sai kai kai kan ce koyi ne da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kake to sai ka samu wata ɗaukaka dalilin wannan cin naman da za ka yi wani ana ba labarin wani malami da almajirin shi suna karatu sai aka buga kowa almajin ya karrabe ta zai bude kowa yace dakata da wata niyya zaka bude ce a ga zan bude kowa haka ake ka da ka tayi da niyya in mabukaci ne zan taimaka mai in mai roƙo ne zan bashi in mai wata abin gane mai wata bukata ce zan taimaka mai in mai kaza ne kaza ne in mai kaza ne kaza ne ya ta zana mai abubuwa da yawa yace in wannan to sai ka tayi da wannan niyya to sai ka ga sai Allah ya saka ma adadin wannan ababen da kuka kudurce duk baki da Allah sai saka ma da ya ga haka nan ka sai ba ni haka nan ka je ka bude kowa to wannan shi ma ɗaya ne wannan ana wata manuniya ce wannan duk sauran abubuwan da ka zana an ce to zaka in kai wannan misali in ka tara da iyalinka ko babu ko babu komai ga abin da zaka samu to in ka to haka ne wannan ko zaka ce in ka ce ai sai maza sana ce ni ina cin nawa kawai tsaya ni ina cin nawa ina samu da ma na so da Allah ya ciyar da ni da shi kullum kala atruku tsiba sai ce to shikenan zan bar turare kala fa inni atatayyab manzara sai sallallahu alaihi wasallam sai ce ai ni ko ina ina shafa turare amara ni jibril ana atatayyaba ghibban malaika jibril ya umarce ni da irka shafa turare lokaci zuwa lokaci ba wai kullun ke ta shafa turare ba kamar ka zan bawon shafa turare amma lokaci zuwa lokaci wa amma fil wa amma fil jum'ati fala budda min at-tibi amma ranar juma'a ba makawa daga shafa turare kala sai ya ce izan usalli wala anamu abada to in an hana duka wancan abubuwan to kenan zan kama sallah ba zan yi barci ba har abada wa sum wala afdir kuma zan ta azumi ba zan zan ci abinci ba qala mahalan ana usalli wa anamu wa asum wa afdir duk a sannu ya usman ni ina sallah ina barci ina azumi ina ci abinci famar ragiba an sunnati fa ni duk wanda ya ki sunnata to bai tare da ni fa nazalat hadhihi al-aya sai wannan aya ta sauka wannan sai wannan aya ta sauka wal ayatu tunasibu ma qablaha ita wannan aya tana dacewa tana daidai da abin da yazo gabaninta fa innal ayata qablaha madahatul qissisina wa ruhbana bi sifatihim ayar ta zo gabanta ta yabi malaman kirista wato kiristanci malamai na kiristanci ko kiristoci war ruhban da kuma masu bautarsu da sifatihim da sifan nan tasu wa hum tarakud duniya tamaman su ko sun bar duniya baki ɗaya ne su annan malaman na, na, kiristoci da da su masu bautarsu sun bar duniya tamaman baki ɗaya suka bar duniya falihaza saboda wannan ne takhayyala ko tukhayyala li unasin anna zalika afdal min tanawul tayyibat sai aka raya wa'ansu wa'ansu aka raya ga wa'ansu mutane zuciyoyinsu suka raya musu cewa abin da yake shine abin da yake mafifici shine an anna zalika afdal min shi wannan rayuwar ta wancan irin keke kristocin wa'ancan shine mafifici daga mutum ya rika cin ababe da haɗaɗa fa nazarta hadhihi al-aya fi wani aya ta sabka tana ce musu tana bayyanawa yubayyinu lahum annahum walau usifa ulaika ar-ruhbanu bi sifati mahmudatin ko da an sifanta wa'ancan masu bautan da sifa wadda take kyakkyawa fal muslimuna khairun minhum musulmi su suka yi su musulmi sun yi su fa innal ayata tamna'u al-muslimina min tahrimil halali wannan aya tana hana musulmi daga haramta halak abin da ke halali ta haramta shi kama man'atuhum fi awwal sura min tahlil harami kamar yadda aya ta hana ta hana su ta hana su harkon sura wannan suratul maida daga halatta abin da ke haram da aya take cewa awfu bil uqudi wa uhillat lakum bahimatul anami a ya kona war gaskiya ku cika alƙawla an halatta muku a dabbobi waɗanda suke na ni'ima muhallilul harami kenan halatta muku wannan dabbobi na ni'ima kar ku haramta ma kawunan ku su shine abin da aya ta faro farkon sura an nan ana hani ne da kar ku haramta ma kawunan ku abinda Allah ya halatta muku to kuma nan kuma aka ce kakku haramta kakku la tuharrimu tayyibati ma halalla lakum shi ma shi aka nake wadi yace muhallil harami wanda ke halalta haram ka muharrimil halali tamkar ne haramta halaka ne wanda shi yake diba halal sai ya diba abinda Allah ya haramta yace ina ai wannan halaka ne to da shi da wanda ya kalli abinda yake kuma halal ne yace ne ai wannan haram ne duk ɗaya suke la tuharrimu tayyibati ma halalla lakum kar ku haramta daɗaɗa na daga abubuwan da Allah ya halitta gare ku Allah mustalazzati min al-ta'ami sune ababuwa masu abubuwa masu daɗi na daga abinci abintai idza kanat halalan in sun kasance abincin ne ya kasance halak ne fala tuharrimuha kar ku haramta ta wala ta'tadu ku ya lazi namu la tuharimu ɗaya ba ta ma'ana lagu la ta tadu na'am wala ta tadu ku ƙetare iyaka la ta tajawazu amaran lahi kar ku ƙetare umarnin Allah almadaru ma'a amrin lahi mazagaya duk inda dai zaka je ka zo mutum ya kasance yana tare da umarnin Allah fakat kawai idza harrama Allahu shay'an in Allah ya haramta abu fatrukuhu to ku bar shi wa idza ahalla shay'an fatanawaluhu in ya halatta abu kuma to ku ka ku dauki abin nan in na ci ne ku ci inna Allah la yuhibbu inna Allah la yuhibbul mu'tadin Allah baya son masu ketar iyaka wa kulu mimma razaqakumullah
wa kulu mimma razaqakumullah halalan tayyiba واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون نعم نعم واتقوا الله وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون ku ci daga ko ku lumi ma razakumullah ku ci daga abinda Allah ya rizata ku halalan tayyiban halin kasance shi halali da dadada wal halal shine shine abin da kike shine halali wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun ku ji tsoron Allah wanda ku masu ba da gaskiya ne mai kuce wanda ku shi kuce masu imani bihi da shi qala rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya da mutu Allah tabbata gare shi yace inna Allah halla ashiya sanin da cewa Allah ya halatta wasu abubuwa wa harrama ashiya'a ya haramta wasu abubuwa wa sakata an ashiya'a ya yi shiru daga barin wasu abubuwa ma halahu Allah fastahilluhu abinda Allah ya halatta shi to ku halatta shi kuma wa ma harrama fajtanibu abinda Allah ya haramta to ku kaurace masa wa ma sakata anhu fala tabasu anhu abinda ya shiru kuma ya bar shi kar ku yi bincike akan shi wala tasalu anhu kan ma ku yi tambaya akan shi fa inna Allah sakata anhu ghayra nasi domin Allah ya yi shiru ne ya bar shi ba yana mai mantuwa ba wa shaddul muslimina jarimatan mafi tsananin laifi a cikin musulmi shine man sa'ala an shay'in wanda ya tambaya akan wani abu kana halalan abin ya kasance da halal ne hatta hurrima saboda tsananin tambaya nan da matsi da yi haka haramta abin to wannan shine mafi mafi girman laifi a cikin musulmi wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun ku yi tsoron Allah wanda kuke ba da gaskiya da shi fi hadhihi al-aya a cikin wannan aya anna tanawula tayyibati min arziki ghayra naqsin shi haqqil abdi akwai cewa cin ababe daɗaɗa na daga arziki ba tawaya bane a cikin haƙƙin bawa na'am man azrafa wa ishtagala bi tasir lil mustalazati min at-ta'ami wa sharabi wanda ya zurfafa ya shagaltu da neman tara ababe na jin daɗi na daga abinci da abin sha rubama ya hamilu zalika ala hirsi wannan yakan iya dora shi akan kwaɗayi ala kasbiha amsa neman ya tara ta fa yajruhu zalika ila ishtigali fi dunya wannan sai ja shi zuwa shagaltuwa da duniya wa tarki ibadatin lahi da barin ma bauta Allah wani siyani zikirin lahi da barin ambatan Allah wa man rafada hadhihi tayyibati wanda ko yayi karkade ya watsi da wannan ababen jin dadin wa tarahaba yayi ya, ya, ya kama bauta irin ta rubaniyawa kama fa'alar ruban kama an idan da wancan rubaniyan suka aikata fa inna zalika aidan yanqusu min min tabi'atihi shi ma wannan kuma yana tauyayewa daga ɗabi'ansa ababan to halittansa yanda Allah yi shi fayan fayan qusu min aqlihi wannan sai ya tauyaye daga hankalinsa fa inna ba'dal atimati domin sashen wani abinci sai wasu abu abinci da yawa tuqawi tabi'atal insan suna karhawa ɗabi'a halittan mutum wa tuqawi aqlahu kuma suna karhawa hankalinsa wal ma'rifatu ma fuqdan al-aqli mustahilatun shi ko sanin Allah ma'arifa tare da rashin hankali a ce mutum baya da hankali yana da ma'arifa a wannan mustahilatun wannan abu ne korere baya yiwa in ka je mutum yana da ma'arifa to akwai hankali gare shi labudda min al-fikri dan saboda ba makawa da tafakkuri da tunani wala budda min tafakkuri ba ba makawa da tunani zai zo da kuma tunani wanda zaka kai ne zaka kokarin ka tunano abu shine tafakkur abubuwan da yake akwai tafa'ul akwai wahala a ciki shi fikir kawai tunani zai rika zo ma mutum yana cikin fikir yana yana cikin tunani yana zo mai amma kuma tafakkur mutum yana neman ya gano wani abu yana tunani akai wazalika tariqatul aql wazalika tariqul aql wannan ko hankali hanya shi hanyar yin tunani ko ko tunani ya rika zo ma ko kare tunani yanda zaka wasu abubuwa hanyar shi shine hankali wa rubanu wa ruban salabatuhum ar-rahbaniyatu uqulahum wannan bautar tasu da suka yi ta baji ba gani ta tafiyan musu da hankulan su uqulahum fa ma wasalu ila ma'rifatillahi saboda haka basu sadu ba zuwa sanin Allah la'annahum naqasat uquluhum daga naqasat uquluhum domin wannan rahabaniyar tasu wannan bautar da suka yi ta tauye yadda hankalin su hankulan su والذين اشتغلوا بالدنيا وتكالبوا على شهواتي ونسوا ذكر الله kaga su ko waɗanda suka shagaltu da duniya suka hau suke haushi a kanta a wato amsa duka abubuwan da suke shahawoyi ne nata wanda su suke Allah suka ma manta da ambatan Allah fa ma wasalu ila al-amr al-ma'rifati su ma ba sadu ba zuwa ma'arifa ta Allah su ma duk wanda koda yanzu a zahiri ne wani suna neman suna nuna su su ne arifai su suka san Allah amma dai duniya kawai ta sha musu kai ya za a yi a saba ma Allah ya za a yi a shagiya a yi waye a yi wane ne su ne ma suke ma kuma ibahiya ba wai ba su da wani haram komi komi halaka ne gare su to wannan kawai suna bin shahawoyin su ne kawai kuma sun manta da ambatan Allah wanda ya manta da zikiri wanda ya manta da sallah wanda ba ya sallah ai fala saddaka wala sallah duk wanda ya manta da da sallah wa qima salatin zikiri mutum ya bar ya bar zikiri kenan fa ma wasalu ila al-ma'rifati saboda haka su ma duk wanda ma yake irin wannan tahiyan to ya san da cewa bai sadu ba zuwa sani Allah bai san Allah ba wal ghayatu haqiqatan hiya al ma'rifa ita ko gaya inda ake so a zo a haqiqa shine sanin Allah to kaga da ko wannan ne da wanda ya kama bautan ba ji ba gani da wanda kuma shi kama duniya su ma yi irin gumeta to duka wannan ba za su zo inda ake so a zo kin ba wa kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban ku ci daga abubuwan da Allah ya arzuta ku abubuwan da suke yanda ke halali halin kasance shi halali kuma da dadada wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun ku yi tsoron Allah wanda kuke ba da gaskiya da shi la yu'akhidhukum lahu
لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما أقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تارير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا هلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون عليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم وحافظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم الآية لعلكم تشكرون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم Allah baya rikon ku da abin da ke lagawo ne a cikin rantsaran tsanku alkayinu fi aimanikum wato lagawo wanda ya kasance wanda ke abkuwa wanda ke kasancewa a cikin rantsaran tsanku da kuke yi qala al-mufassir wato jalal kenan asyudi ya ce huwa ma yasbiqu ilayhi lisanu min ghairi qasd al-half shi abin da ake yi da lagawo kenan shine abin da harshe ke rigayi zuwa gare shi ba tare da nihin rantsuwa ba ba wai ka kudure a zuciyarka ba abin da ka hudi da bakinka ka kaulin insan la wallahi bale wa bale wallahi kamar yadda mutum zaka yana ta a a wallahi eh wallahi kaga wannan ta cikin wannan cikin ba ma ba ka kudure a zuciyarka ba a tambaye ka ma yanzu musamman mu nan wurin kaga ko da Hausa ko da Zabarmanci an tambaye ka yaya jikinka sai ka ce ba na sani walla an sai ka ce walla sai ka tiki kuma aka bincika baka baka mar lahiya a lahiya la wallahi to irin wannan wai za a kama ka da rantsuwa kai rantsuwa kenan a to shi ne ake cewa irin wannan shi ne ake cewa la yakhudukum la bilagu fi imanikum irin wannan in kai shi Allah bai kama ka da shi eh ba ba ka kudurce a zuciyarka ba na'am wa hadha mazhabu shafi wannan shine mazhaba ta imam shafi walakin sai dai yu'akhidhukum bima qadtum al-ayman Allah yana kama ku da abinda kuka kudirce a qartumul aymana alaihi wanda kuka kulla rantsarin tsaye akan shi bi an halaftum an qasdin wanda kun yi rantsuwa ne da gangan da gangan ne ba wai wani bisa kan kucewa ba fa kafaratuhu to in wannan abu ku kafara sa idza hanastu in kuka saba ba kun yi ce ku yi rantsuwa za ku yi kaza in ba ku yi wannan abin to kafara shi ita'amu asharati masakina shine ciyar da miskini goma min ausati ma tusimuna ahlikum daga tsakatsakin abin da kuke ciyar da iyalinku da shi da shi wannan man halafa billahi wa hanasa alaihi alaihi wa hanasa alaihi kafara wanda ya rantsuwa da Allah kuma sai ya saba abin nan da zai yi ko ko ya ce ba zai yi ba ko ko ya ce zai yi ba sai saba to kafara ta hauka shi wal kafaratu it'amu asharati masakina ita kafara kuma shine ciyar da miskini goma li kulli miskini muddun kowane miskini ɗaya ka bashi mundu ɗaya min ausati ma tuqimuna alaikum daga tsakatsakin abin da kuke ciyar da mutanen ku la alahu wa la adnahu ba mafi tsadan abincin da kuke ciyar da iyalin ku misali kuma ba kuma mafi kaskancin shi ba a tsakatsakiya ikhtalafa ala immatu fi hadha to jagororin addini limamai na addini ma na mazhabobi sun saba a cikin wannan yatsamu ashirta masaki na ciyar da mutum goma nan miskini goma فمالك وشافعي قال لكل مد ويكفي التمليك kowanne ne da imam malik da imam shafi suka ce kowanne miskini daya muddu za a bashi daya kuma ya isa ka mallaka mai kawai ka sanya mai muddan a hannun shi ba wai sai ka ka bashi abinci ba ya ci wannan ya isa ka bashi dai muddin da kai shikenan kai kai ya isa wa Abu Hanifa shi ko Abu Hanifa ya kulu yakfi ghiza wato gada'un wa sha'un shi Abu Hanifa yace abinda duk miskini daya ya isa dai ka bashi abincin rana da abincin dare li'annahu li'annahu nassun bil itam domin yace da annahu nassa bil itam domin shi alqur'ani ya nassanta ya bayyana da tiyarwa fa itamu da aka ce kenan tiyar da asharata masakin miskini goma to suna ya ce ya bayyana an ta tiyar to kenan ka ba su abinci su ci fa itamu yughni an tamlik nan wurin tiyarwar ta walatar da kai daga mallakawa ba sai ka sa mai abin ga hannun shi ba والقرآن يقول إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تدعون عليكم walayin yana cewa ciyar da miskini goma daga tsaka tsakin abin da kuke ciyar da iyalinku wal insanu adatuhu fi it'ami ahlihi an yumallikahum al aisha shi ko mutum ai al'adan mutum cikin ciyar da iyalinsa shine ya mallaka musu abincin la an yut'imahum ba wai ai sa su gaba yake ba yanda ka san dan yaye kana yana dura musu gabaki ai ba haka yake ba ba kuma tsaya yake ya dafa musu abinci ya ce ku ci ba kenan abincin yake kawo su za su su za su daidaita la'annahu yut'imu ba shine zai zai zama ya ciyar da su ba fa da hada saboda wannan yakfi tamlikil masakin li kulli mudun ya isa a mallaka wa kowane miskini mallaka wa da isa kowane miskini a mallaka mai muddu da wal gada wal ashawa abincin ran da na dare duk ma yakun insanu gada'uhu aqallan min min muddin yake biya yake iya kasancewa abincin mutum na ranan ƙasa ga mudu ne au aka tsara koko ya yi shi to ga in ka bashi mudun tana kenan wato in ka bashi abincin be be daidai da mudun da aka tabbata kenan au aksar wa sunnatu ita ko sunna bayyana anna li kulli miskinin muddan ta bayyana cewa muddu ne akan akan baiwa kowane miskini fa ala hadha it'amu ashrati masakin li kulli muddin to a wannan kenan ciyar da miskini goma ana nihin kowanne ne a bashi muddu muddun huwa tariq muddu wannan shine ita ce hanya ita ce mutum ya bi hanya kenan wa idza tsama miskinan kullu yawmin muddan asharata ayyamin ajzahu in ya ciyar da miskini a ce miskini ɗaya ne ma yanzu an ce asharata idzamu asharata masakina ciyar da miskini goma ko to inda ce miskini guda ɗaya samu kuma ko ta rana ya bashi muddu ko ta rana ya bashi muddu to wannan ma ya isan masa auki sotuhumu ko ko tufatar da su bima yusamma kiswatu bima yusamma kiswatan ka kamisin wa imamatin wa izarin ko ko tufatar da miskini goma ko ne ne da abin da ya amshi sunan shi na tufatarsuwa tamkar riga da rawani da jabto irin kayan mutanen da shi ne jabto maimakon wando kenan wanda ake ake ake sa su ake sanya wala fi dafu ma zukira ila miskinin wahidin wa baya isa bayar da abin da aka ambata zuwa miskini guda daya amma wa alai shafi wa alai shafi imam shafi yana kan wannan aw tahriru raqabatin ko ko diyotar da wuyaye wato baiwa kenan mu'minatan ta kasance mu'mina kama fi kafaratul qatl kamar yadda yake cikin a cikin kafara ta kisa wa zihari da ta zihari wato inda mutum ya yi kisa ya kashe mutum kuskure shi ma abin da yake sai ya sai yantar ka fara shi yantar da baiwa wanda mumina kenan ko amma ya katul muminan a khata'an fatarul qabatin mumina kenan wannan ka fara mumina wa zihari da kuma na zihari zihari mutum ya kalli mata shi ce in in na kusance ki bayan ki kamar bayan ma'aifiyata ya yi ƙarya ce ya za a yi bayan ta da kan bayan ma'aifiyarka to shi ma mutum sai sai ya yi kafara irin wannan me yake ta cikin harkon mujadila suratul mujadila wal ladina yazahiruna min nisa'ihim tahrir raqaba shine wannan alladina yazahiruna min nisa'ihim wa tahrir raqaba man lam yajid fa nake ta ala tam man lam yajid fa siyamu shahrin mutabi'an min qabli an yatamassa man lam yajid فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا ومن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا dan shi ma wancan aka ce kenan ko dai ya yanta baiwa ko ya azumi na wata biyu ko a ya siyar da miskini a sittin miskina miskini guda sittin to shine wannan zihari shine ake auzi awal zihari da kafara ta zihari hamalan lil mutlaqi ala al muqayyad an yi wannan an dora abinda aka umarni wanda ya zo a sake akan wanda aka kayyade misali wannan wurin da aka ce fa kafaratu idami ashi zai masakin belau su jama'a tu tsima alikum auki sotura auki sotu fa au tabi raqaba auki sotu mu ko auki sotu mu au tabi raqaba dan sai aka ce ko dai abubuwa guda uku ne da ko dai a yan tabbai ko dai a ciyar da miskini goma ko a tabbatar da su ko ko a yan tabbaiwa nan baiwa da aka ce sai aka bar shi haka nan a sake to shine sai aka ce a irin yanda ake aka yanda aka ai aka ayyada ta wanda aka ce wa man yaqtul mu'minan khata'an fa tarir gabatin mu'mina kaga can an ce wanda za za za yanta baiwa ce wanda suke mu'mina kuma sannan a azumin da za a yi miskinin da za a yi za ciyar kamar da ake a cikin na zihari yawa ashe ba zancen na mu'minin ne nan wurin ba a ce mumina ba to shine an ɗora wannan wanda aka bar shi a sake an mai sefi da wancan wanda aka kayyade aka ce a'a mumina ake ni da duk kafarar nan ta inda mutum ya kashe wani nan akan kusure in ya zai yantar da baiwa ba kowane bawa yake yantarwa ba sai wanda yake mumini to haka nan shi ma mai zihari shi ma sai wanda ke mumini to sai aka ɗora wannan shi ma aka ce kamar wanda wancan sai mumini to shi ma wannan sai muminin kenan ba man lam yajir fa siyam salasata ayyam duk wanda bai samu wannan ba bai samu ya ciyar da miskini bai iya bai da abin da zai ciyar da miskini goma bai da abin da zai yantar da baiwa ko bawa to abin da zai yi yanzu wannan fa siyam salasata ayyam yayi azumi ne kwana kwana uku kwana uku kafaratuhu a kafaratuhu wa zahiru wannan shine kafarasa وظاهره أنه لا يشترط تتابع وعليه الشافعي ظاهر magana tatabu'i yayi zai kasance baya rabewa tsakankanin su in yayi na farko yayi na biyu na uku ba tare da tsaya ba a zahirin magana wannan dai ba babu sharɗin ta wato ba sharɗin ta ba ba sharɗin ta yin haka ba amma wa alai shafi imam shafi yana kan wannan cewa a shi shi ma sai mutum yayi shi jere kamar yadda wa'ancan na kafara ta mai kashewa ko ko kafara ta mai zihari yake sai mutum ya yi azumin masu bibiyan juna zalika kafaratu aymanikum idza laftum wannan shine kafara ta rantsa-rantsan ku in kuka yi rantsuwa wa hanassun kuma kuka saba wa hafazu aymanakum ku kiyaye rantsa-rantsan ku an tanku suha da ku warware ta ma lam yakun ala fi'li ma lam yakun ala fi'li birrin aw islahin bainan nasi kama fi suratul bakara matakar abin bai kasance aikin alheri bane kuka yi rantsuwa a za ku aikata shi ko ko sulhu tsakanin mutane kamar yadda ya zo a cikin suratul bakara tan cikin suratul bakara kita wala tajarullahu ursul li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslu bainan nas kar ku sanya rantsaran tsan ku su zama su ne masu gitta muku a wanda za su hana ku ku yi bi Allah ko ku yi tsoron Allah ko ku yi gyara tsakanin mutane ta ai na yi rantsuwa na yi rantsuwa na ce ni ba zan yi ba ni na ce na yi rantsuwa na ce ba na ƙara shiga tsakanin wani da wani kai kai kai kai ne kake shiga tsakanin su kana sulhu wace ai tunda ni na yi rantsuwa kuma shikenan a in aikin alheri ne kai man halafa ala fi'li khairin eh falyaf'alhu ko ko duk wanda ya yi rantsuwa zai aikata aikin alheri to ya aikata aikin alherin nan kuma in ya aiki zai duk wanda ya rantsuwa zai afsa sai aikata sharri to kai aikata sharri aka ake so kaka ta kaka rantsuwa rantsuwa ne kace ai rantsuwa da shi kenan ta hana yin aikata aiki alheri a wannan an hana yin haka shi ne tawafu zu aymanakum ku kiyaye rantsan san ku an tan kusuwa da ku warware su malam yakun ala ala fi'il birr awwa wafu zu aymanakum an tan kusuwa malam yakun ala fi'il birrin aw islahin bainan nasi kama fi suratul baqara kenan in kamar ba in ba irin wannan bane ba in ba irin wannan bane ba ba matsala ba in ba aikin da rantsuwar da kai bisa kan aikin alheri bane to shikenan sai sai ka mutum ya yi kafarin yayi mana lafa gadi gadi bayanin mana lafa an yuti Allah fal yutihu wanda yayi wanda ya rantsuwa zai bi Allah to ya bi Allah wa man halafa an yasil an yasi Allah fala yasi duk wanda ya rantsuwa zai saba ma Allah to kada ya saba ma Allah aka ce tunda na rantse ni na ni na rigi na rantse a kakai tunda abu mara kyau ne kakai eh kazalika mislu ma ma ma buyyina lakum zakara yubayyinu Allah ma zukira shine aiwa mislu ma ma buyyina lakum ma zukira yau shine kazalika tamkar wannan ana nihin misla ma buyyina lakum kama abin da aka bayyana gare ku ma buyyina lakum abin da aka bayyana gare ku ma zukira abin da aka ambata abin da ambata in nan yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun Allah yana bayyana muku ayoyin shi suna yi tahili la'allakum tashkurun ba don komai ba sai koko tayyu tashkuruna za ku yi gode ma Allah tashkuruna wa ala dalika wato za ku gode masa amsa wannan ya ayyuhal ladina amanu
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن السلام فهل أنتم منتهون؟ يا أيها الذين آمنوا يا كون كبار gaskiya إنما الخمر والميسر ku sani cewa giya wal maisiru da caca wal ansabu da bauta ma gumaka wal azlamu da waɗannan ababen da ake fefekewa ana kaman karan karan ya ake ce musu wasu karare ne ake ɗauka a in za a yin in sun kasance in mutum zai balago guru ko zai wani abu mai muhimmanci sai ya rubuta a karare ne wannan kara sai ya rubuta af'alu in aikata wannan kuma sai ya rubuta la af'alu ba na aikata wannan na uku ko me ma suke ke cewa kamar guda uku suke yi wanda gudan guda yana cewa an aikata guda kan aikata guda duk ɗaya ne to in in ka jefa sai a jefa su cikin ruwa wanda wanda ya fito shine sai ka jefa gani in aka in in aikata ne sai in aikata in kun ba in aikata bane sai in bari to irin wannan wannan suna kike musu azlamu to duka shine a ayan nan take cewa duk ba su da kyau al-ayatul rabi'a wannan ita ce al-ayatul rabi'a aya ta hudu fil khamri wadda ta zo a cikin zancen giya lamma nazalat saboda ayoyi sun zo hawa hawa hawa wannan ita ce ta hudu lamma nazalat la ta taqrabu salatu wa antum sukari da aya ta zo mai cewa ya ku wannan wani gaskiya kar ku kusanci sallah alhali ba kuna cikin giya kuna cikin maye hatta ta'lamu ma taqul har sai sun suka kusa abin da kuke faɗa ko sai kusa abin da kuke faɗa ta'ala qala umar sai na umar sai ya ce allahumma bayyana na fil khamri bayanan shafiyan ya allah ka muna bayani mai warkarwa a cikin giya ayoyi ne na farko na tun tun wanda ke cewa cikin suratul nahl wa bi zalika wallahi sami alim yake cewa inda Allah tabaraka wa ta'ala ke zancen akwai akbar cikin suratul nahl ne kamar nan ne harkon abubuwa wani manuniya fasa kan ashe giyan nan ma ba ba abin kirki bane ba a wasu kama wannan ba ba wani bayani bayan wannan sai aka zo ya sa'aluna ka anil khamr wal maisir qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin nas su sukan suke tambaya wai wai kakane hukuncin giya da na caca to lokacin haramcin bai zo ba sai aka ce musu fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin nas akwai a wani amfani ga mutane cikin su amma akwai laifi to lahi dai akwai lahi ba ba ba ce ba haram ne to shi dai suna ba su gushe ba wasu tun da masu hankali tun da aka fara haɗin da suka ce kai abin nan akwai amfani akwai wani lahi to gara mu barta amma wani suka ce kai ba hana mu ba suka ci gaba shan kayan su za ka so aka kuma da aka yi wata rana aka yi wani wata walima aka ce sai a lokacin sallah sai aka sa sai na ali karamallahu wajen wa radiyallahu anhu ya jagoran su ya musu sallah lokacin sallah duk sun yi shagiya kuma to shi wannan da ya shiga ya aka ce wanda ke bara sallah kawai sai fara sai karanto kulya kulya ayyuhal kafirun maimakon ce la abudu ma ta abudu sai ce a abudu ma ta abudu wala antum abiduna ma abudu sai ce antum abiduna ma abudu din da ke akwai laƙin nan sai hiddata kawai haka ne kanta suka ce kai wannan abin koyaye ne ki to dan eh sai aka sabko wata aya ta ce ya allazina amanu la taqrabu salata wa antum sukara ta ta'lamu ma taquluna yanzu in kun sha giya kar ku ya gona ba gaskiya kar ku kusanci sallah kuna cikin maye har sai kun sa abin da kuke cewa gashi kuna kuna kuna kuna hadin bana to wannan dai shine sai na Umar ce kai giya na Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafi ya Allah ka mun bayani wanda yake mai warkarwa cikin dangantaka da giya shi kenan sai Allah wannan aya ta sauka ta ƙarshe ta ce shi ke sai aya ta hudu aya ta hudu kenan wata ce da aya ta hudu wannan ya allazi na amanu inna mal khamru wal maisiru walan sabu la zama rushin abin shaitan aka zana su duka wannan aka hada su aka ce wannan duka aiki ne na shaitan rijisu ne kazanta ce daga ayyukan shaitan yayin nan wannan sai yanzu aka hiddo karara aka haramta musu giya والميسر يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر يا كو أنا بار gaskiya ku san cewa giya almuskiru allazi yukhamiru alaqala shi giya kin nan shine duk abin da ke sanya maye wanda ke lullube hankali karo wani abu yanzu sai a ambaci giyan ma sai a mata wani suna da kyau sai a wani wani suna kamar wani mai mai daɗi eh saboda kawai a dan dan a badda abin a badda hankalin mutum to ko ba giya ba giya sunanta ba ba dai tana sa maye ba ba tana lullube hankali ba to sunanta guda kai ko hula ce malam ko hula ce take sanya ka maye in ka sha kai sai ta buga ka ta lullube hankali to sunanta giya eh wal maisir da kuma al qimar shine tata wal ansabu shine gumaka wal azlamu qidawu al istifkam wa'annan kararan wanda ake abubuwan nan da suke da su mutum zai yi wani abu ya ya ya je wasu wanda kamar da makwanta yin dasu hadhani juz'ani kufrun wa'annan guda biyu da da ansabu da azlamu wannan kafirci ne bota ma gumaka ko ko shi ma ka dauki wani abu ko ka ce kana tanwa wasu abubuwa ka ce a wannan in yi ko kan yi wannan qarana al-khamra wal maisira bi hadhain al-juz'aini ta'kidan li tahrimiha tahrimihima sai aka hada aka gwama giya da tacar da wa'annan abubuwan da su kafirci ne ba don komai ba don a karfafa haramcin su kenan abin da aka haɗa shi ma da abin da yake haramun da da yake kafirci kenan haramcin nashi babba ne rijsun khabisun abu ne mai muni mustakzarun abin kyama ne abu irin wanda ake tsantsani ne su wa'annan duka min amal shaytan daga ayyukan shaytan allazi yuzayyinuhu wanda shaytan ke kawata shi fajtanibu saboda haka ku kaurace masa ijtanibur rijsa ku kaurace wa abu maimuni abin kazanta datti wa al mu'abbar bihi an hazil ashiya wanda ake faɗin waɗannan ababen da shi wato an ce waɗannan ababen dukan su datti ne kazanta ne ku kaurace musu ku kaurace musu an taf'alu da da ku aikata su ko ku aikata su la'allakum tuflihun ko kun rambanta ko kun kun haka wannan tabbas za ku rambanta in kun bar su inna ma yuridu shaytanu an yuqiya bainakum min adawati wal baghdha'a ba komai shi dan ke so ba sai ya abkar da kiyayya tsakaninku adawa tsakaninku da kiyayya fil khamri wal maisir a cikin giya da tata arada shaytanu an yuqiya al adawata bainakum shaytan yana so ya abkar da kiyayya ne tsakankaninku inda shurbil khamri yayin shan giya da anna adata sharibil khamri al'ada ta masu shan giya yastami'una alaihi suna haɗuwa a kan shan giyan nan qasduhum al-muhabbatu abinda suke ne wai su soyayya take haɗa su walakin sai dai idza sharibu in suka sha wa sakiru suka yi maye wa gabat uquluhum hankulan su suka kau tashatamu sai su sai su zazzagi junan su su kuma abin yana ana zagin juna su da tsara wai soyayya ta tara su da a shani a so a so juna wa tadarabu karshe ma su rika bubugan junan su wa taqatalu su yaki junan su wal maisir kazalik shaka nan caca ita ma kan al maisir la'abun yajidun yajiduna bihi al mala bila kasbin wasa ne wanda mu suke samun dukiya da shi ba tare da wani aiki ba man galaba man galaba yakhudhu mala wanda ya rijaye sai dauki dukiya wa man guliba ukhiza malu wanda kuma aka rijaye shi sai dauki dukiyarsa thumma yazidu malan akhara sai mutum wanda an dauke kudinka an cinye ga sai ka ƙara wata dukiya dai ko yarju an yarbi an yarbiha mutum yana yana kaunar yana tsammanin zai ci riba hatta ya zaba jami'u mali ya sai duk baki dukiyar shi ta ta yi hatta yurhina nafsahu har sai ya shinginar da kansa ma in lam yajir shay'an bai samu wani abin da zai fitanya ba fa idza lam yabqa indahu shay'un sara yu'adi man adqalahu fi hadha in ya kasance ba ya ba wani abin da ya mai saura yanzu sai ya zamo yana kiyayya da wanda ya shigar da shi a cikin wannan wa yasuddukum an zikrillahi kuma yasuddukum bil ishtighali bihi ma ya shaydan yana so ya kare ku da shagalatar da ku da su da jan giya da caca an zikrillahi daga barin ambatan Allah alhamru wal maisiru yasuddani an zikrillahi giya shan giya da caca suna karewa daga ambatan Allah suna hana mutum ambatan Allah fil khamri bi gaibubatil aqil shi a cikin giya da fakuwa hankali hankali ke bacewa wa fil maisiri shi ko yaya ta ce take hana mutum ambatan Allah bil farahi da farin ciki saboda mutum yana jin daɗi indama indama yarbahu in mutum ya ci riba au bil huzni indama yakhsir koko da bakin ciki in mutum ya yi asara in mutum zai yana gani ya ci ya ci bilis ya ci banza malam ka zo da yan kuɗin kaɗan ka taro abubuwa da yawa sai ka ji kawai ka ta jin daɗi malam har ma kamance ma da ambata Allah kai kai wata saboda tsabin murna koko bakin ciki malam an cinye mutum sai mutum ya taho hakan nan wa wani wani an cinye shi aka ta ya ga ya wuce ma shi kuna ne talaka sai da aka yana ina ina kwanan ku saboda bakin ciki ya mamanta bai ya bai magani da shi a cikin jikuna ne an cinye shi bai da kofi a awa bil huzni kenan ihsar ya wannan duka wannan an zikiri la suna hana mutum daga ambatan Allah wa ani salati da kuma barin sallah khassaha bi zikri ta'ziman laha an ambace ta da ambato na an kebance ta da ambato ita sallah saboda girmamawa gare ta ai da aka ce ma inna ma rusha an qayyana kuma adawatul baghdad wasidda ku an zikirin lahi aka ce yadda yana yana neman hana ku daga ambatan Allah ai sallah tana ciki to amma sai aka ce wa ani salah kuma ya hana ku daga sallah saboda ni an keɓance ta da ambato nan wurin saboda girmamawa gare ta fa halantum muntahun shin ku masu hannuwa ne kun ko za ku bari abin da ake ni in tahu an hajira shiya ku hasa wa'annan ababan hazal istifamu amrun amrun wannan istifham tambayar da aka ce hal antum muntahun wai shin ku masu bari ne ba wai tambaya ce kamar da aka saba yi ba ana tambayar ka ko ka bari ka bada amsa a amrul umarni ne wa huwa ablagu fi tahrim kuma shine mafi kai gaya a cikin haramci shine mafi ma shi yayi kwarewa yayi dacewa shi ya bayyana haramcin min an yaqula intahu daga aikace mutane ku hasa wasafa al-khamra bi hadhihi al-asmana ya sifanta giya da wannan sifofin alhamisati mummuna rijisun min amal shaitan cewa ita rijis ne mummuna abu ne abin kyama ne daga cikin aikin shaitan inna ma yuridu shaitan an yuqiya bainakum al adawai sifa ta farko kenan inna ma yuridu shaitan an yuqiya bainakum al adawata wal baghdha fil khamri wal maisri shaitan yana so ne kawai ya abukar da adawa da kiyayyen juna a cikin giya da caca wai su duk an zikirin lahi kuma ya kare ku ya hana ku ambatan Allah wa an sala kuma ya hana ku sallah duka wannan sifofin bada ma sharhat bada ma shurihat lakum halul amul khabar bayan an an muku sharhi na hali na giya an hada muku ya ne halin giya fara'aytumuha khabisatan kuka ganta ba mummuna abu ce haka za kama haka hal tatrukunaha shine kamar tambayar da aka ce halantumun muntahun wai kun barta bayan an bayyana muku dukan wannan haka kun san da haka ko kun barta qala umar sai na umar sai ce allahumma intahina allahumma intahina dama shi nake cewa allah ina ina adda ina ce allahumma bayyana lana fil khabri bayanan shafi'an allah ka mun bayani mai warkarwa yanzu aka aka zo kashi da ake haka sai ce ya Allah mun hanu ya Allah mun hanu shikenan mun bari fa harumatul khamru sai giya ta haramta laisa kama ya kulul jahala ba wai kamar yadda wa'ansu jahilai bane masu son zuciyarsu suke faɗi a innahu kawai wai wa'ansu ne mutane kawai mu dama akwai wanda munafukai wanda da jahilci su akwai wanda suna nuna suna suna so ma su nuna wai su san larabci sun yi sun yi kuwa fahimta daga ce a ai ai inna ma innahu sa'alana wa sakatana wa sakatana wa sakata ai Allah ya tambaye mu ne kawai da ce fala hal antum muntawuna shin kun kun bari wa sakatana musu sai muka yi shiru ba mu ce ba eh ba mu ce a'a ba wa sakata shi ma sai kyale tunda ya kyale kenan fa kawai fakat ko ya kyale fa baqiyat al khamru halalan sai wajiya ta zama halak tunda kawai ya kyale bai ce komai ba mu ma an tambaye mu ce komai ba sai wace laysa kazalika ba mun ba haka yake ba hadha amrun bit tahrimi ablagh min al amri wannan umarni ne da hada haramci mafi kai gaya ma daga daga daga umarni da wato shi ma a ce ku hasa insanin ya sifu laka sharran mutum ne wanda ke sifanta maka wai wani sharri hatta ya sifu laka har sai da sifanta maka shi ala haqiqati a bisa haqiqanin sa wai ko laka har anta tati sai tambaye ka ce to kaka ka zo mai sharrin kai ka aikata shi abu ne misali guba ce wannan ya ce ma wannan gubai da ka shata ko minti ɗaya baka yi ba za ka mutu sai ce to kaka ko ka sha to kira hankali ka zaka ce in yace ya kaka ko za a sha kai maka yana ce ma ke shi bayan ya hada ma inda bai hada ma ba yace ma ko ka sha sai ka ce eh to ya ya tambayar ka ce ki amma wanda yace ma ko ka sha ya ce yana ce ma ka sha ne ah na'am هذا إنسان يسيب لك حتى حتى يسيب لك على حقيقته ويقول لك هل أنت تأتيه ai ma'anahu annaka la ta'ti ma'ana shi cewa kai ba za ka zo masa ba abadan har abada nam dan zamu dakta ku اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين 嗯。